الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وأفقناهما وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما ذرأة كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لساهره وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن جدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله يأتي ولا أشرك بربي أحدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا ومن عمل به ورسوله إلاك القول والعمل بالظاهر والباطن بجاهه بك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله يو أكو جوات رمضان هجرا ما إيتي عليه الصلاة والسلام دبو إيد دريه إيد أربعين دكتور ودي دي دي دا 25 ga watan uku miladiyan annabi isa alaihi salatu wassalam dubu biyu da ishirin da uku malam ya karanta faɗin allah maɗaukacin sarki allah yana cewa wa darib lahum masala rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa haqafnahuma binahlin wa ja'alna bainahuma zar'a tilka jannatayn atad ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a وفجرنا خلالها نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن عن تبيل هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا tun daga farkon sura ko kuma har wancan sura da muka ta suratul kafi babu misali idrajil masal sai da muka zo wannan aya na 31 kuma shi buga misali a cikin qur'ani yana daga cikin uslubi badi na qur'ani wanda aka keɓanci qur'ani da abubuwa guda bakwai daga cikin abubuwan nan guda bakwai shine misali buga misali da Allah madaukakin sarki yake hikiman kawo misali saboda matso da kwakwalwa da tunanin abokin magana saboda ya saurin amsar sakon da ake so a isar masa Allah madaukakin sarki na cewa inna Allah la yastahi ayyada ribal masala ma ba'ulatin fa ma fawqa kamar yanda yake cikin suratul baqara lokacin da Allah madaukakin sarki yake ce musu inna awhanal buyut la baitul ankabut sai suke cewa Allah ya rasa abin da zai buga misali sai da gidan girgizo shine sai Allah yake faɗa musu inna Allah la yastahi ayyada ribal masala kamar yanda zaka ji Allah yana cewa la raballahu masalan rajulain ahadihima abqam Allah ya buga misali ɗaya misali kurma ne to irin su irin su suna da dama a cikin Qur'ani da Allah madaukakin sarki yake buga ma Laraba misali saboda hankulan su ya matsu zuwa ga ma'anan da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake so ya isar musu daga cikin nan Allah yake cewa wa dariballahu wa daraba lahum masalan wa darib wannan kuma amari ne al-ma'muru bi idrabil misali huwa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah yana umurtan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ya kawo misali saboda waƙi'an ta daidaitu da waƙi'i da ya faru guda biyu abu ne ya faru a banu isra'ila to irinsa kuma ya faru a zamanin ma'aiki alayhi salatu wasu akwai mutum biyu da kabilan banu ma'azu shine misali akwai abu salama shine abdullahi abu salama sannan akwai aswad wadda shi aswad din nan kafiri ne wadda misali sun fito daga gida ɗaya wani ƙaunin ma an ce uwa babansu ɗaya sai suka gaji dukiya dukansu a wajen mahaifinsu shi wannan musulmi sai shi wancan kafiri din sai ya sai lambu da ya sai lambu ya yalwata ta ya ƙayata ta shi kuma ɗan uwan da ya ga ya sai lambu kowanne ya samu dinare dubu tamanin ko dinare misali dubu arba'in a bisa saɓanin malaman tafsiri yayin da ya sai lambu shi kuma sai ya ɗangi adadin abin da ya siya na lambu sai ya ba da shi kyauta ya ce Allah ya sai lambun duniya ni kuma Allah na sai lambun lahira da nawa abin da na gada. Duk sanda ya yi wani abu, sanda ya aure mata kyakkyawa, shi ma sai ya cire adadin kuɗin da ya auren. Sai ya ce Allah gashi nan ya samu mace kyakkyawa a duniya, ni kuma na ba da sadakin matan horin ɗi. To haka har kuɗin nasa ya ƙare. To shi ma distancin haka ya faru misali a zamanin Banu Isra'ila. Akwai mutane guda biyu wadda suka misali su ma da mumini da kafiri. su ma sai suka zama babansu ɗaya aka bar musu su ma dukiya to kusan kwatankwacin abin da ya faru da musulman zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kusan haka ya faru da su ma wancan musulmin da kafirin zamanin bani isra'ila sai abin ya zamo kusan iri ɗaya sai Allah yake ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ba waɗannan da na aiko ka zuwa gare su misali saboda su fahimci yaya duniya take yaya makomanta yakan zamo ga wanda ya rike ta matabbata yaya kuma lamarin lahira yake ya wanda ya riƙi lahira matabbata ya ƙarshen shi yake komawa sai Allah yake cewa wa darib lahum masalan rajulain buga musu misalin mutane guda biyu ja'alna li ahadihi ma jannatayn muka ba ɗayan su wani irin gonaki min a'anabin wanda gonakan misali ai abin da ke cikin gonar shine inabi inabi kasan inabi na daga cikin nau'o'in amfanin gona mai daraja kayan lambu mai daraja inabi wanda misali darajar sa ma ba ko ina sake iya yin sa ba ba kuma a ko ina ake samun sa ba Allah madaukakin sarki ke cewa wa hafafnahu ma halin kuma ganin daman muka kewaye mashi wannan gonar inabin da gonaki ma'ana Allah yana faɗan irin tsarin lambun ma'ana bayan an yi kuyya kuyya na inabi sannan gonar sai aka yi mashi laftu aka gewaye shi da kuma dabino wanda dabino irin kamar yadda za ga gidajen masu kuɗi sukan yi wannan masu kwarai ko menene a yayyanke saman su daidaitu to haka dabinan suke a kewaye Allah yake cewa da Allah bainahum zar'a kuma muka sanya ƙananan abun amfanin gona tsakanin wannan kiyan da wannan kiyan wanda misali dan amfanin kansa Allah yake cewa jintal jannatayn atat ukulaha to duka waɗannan gonaki guda biyu ai misali nahanun lazina na ati bima akulaha mu ne wanda muke zuwa da abincinta ma'ana ba wai hikimansa da iyawansa nake samar da amfanin ba a'a misali wannan wani abu ne wanda yake a bayyana ga dukkan ma'abucin kaifin basira wanda a cikin wannan misalin ya isa bawa ya gane ƙarfin ikon Allah mutum ne misali suka samu hayan gona iri ɗaya wannan ya ɗauki eka ɗaya wannan ya ɗauki eka ɗaya wannan misali muƙaddarta ya sa buhu ɗaya a matsayin shi zai shuka a wannan gonan ya tanazan mata taki kila mu ce muƙaddarta buhu goma wancan ya tanaji taki buhu goma irin ruwa ɗaya aka shayar da su shanun da suka yi wannan aikin su suka yi wancan aikin Allah maɗaukin sarki idan ya ga dama sai an gama gonan gabaki ɗaya sai ka ga wancan ya samu misali mudu buhu goma wancan sai ya samu talatin kuma kasan iri ɗaya ne wahala iri ɗaya aka yi musu iri ɗaya aka kashe musu saboda wai abin da ake so ka gane ba kai ke tsirar da amfanin ba sannan ba kai ke sanya musu yawa ba sannan ko misali ba kai ne ke aifar da ‘ya'yan su yawaita ba wajen misali girbewa Allah maɗaukin sarki ke cewa walam tazlim minhu shay'a ba mu rage mai komai ba misali walan tazlin ai walam nan tusmin shay'a ma'ana kalmar zulmu anan ai shine al-nuqsan ba mu rage mashi komai ba wa fajarna filaluha nahara sannan muka gudanar da korami a tsakankanin waɗannan gonakin Allah ya ce wa kana lahu samar sai ya samu amfanin gona fa qali sahibihi sai yake ce ma abokin nan nasa shi wancan mumini inda bai da kuɗi wa huwa yahawiru misali تتبادل الكلام بينهما suna mai da magana tsakanin su an haka sarmin kamalan yace kai da ka karar da naka ni yanzu na ci ka yawan dukiya wa azu na faran gani da hadimai gani da barori gani da 'ya'ya. kai ko ba kai auren ba ni na yi aure ta karar da kuɗin ka a banza in ji shi shi ana shi nan sai Allah yake cewa wa dahala jannata huwa huwa zalimun li nafsi sai ya shiga gonan nasa ai lokacin da ya shiga gonan kaga misali wa huwa zalimun nas hali kaunihi zaliman li nafsi a lokaci yana ne zaluntar kansa da ne zalunta kansa shi misali bil ishraki billahi ta hanyar tara Allah da wani ta hanyar ƙaryata tashin kiyama ta hanyar zaluntar dan uwansa akan dan uwansa ya aikin Allah yana gwaba masa yana gwaba masa hal imam qatada yana cewa wannan yana daga cikin amniya baɗila amniya baɗila shine misali kaga mutum yana tinkawo da tarin dukiya ko yana tinkawo da yawan ƴaƴa in ƴaƴan ba su bi Allah ba saboda misali kamar yadda sayyidina Ali karamallahu wajahu yake faɗi yake cewa ita duniyar nan da ka ganta halalu ha hisabu wa haramu ha ikab idan ka tara halal shi ne fa Allah zai tambaye ka kai mai bayanin kwabo da tuki ya ka tara yace amma haramun din cikin ta Allah baya bukatar ma ya ji naka ya ka tara a haɗa ka da shi za a yi aborar da kai da shi a cikin wutan jahannama shi yasa ba ga bayan Allah suna cewa Allah ka azurta mu da halal kar ka damu da kankancan abin da ke zuwa maka in halal ne da haka misali musamman a irin wannan zamanin da muke ciki da da yawan mu muka makanta za ka ga mutum Allah ya bashi wani irin yalwa sai ya zamana kai ka mance da ni'iman da Allah ya yi maka sai ka rika kallon shi kana kallon cewa ina na shi ya dawo ya zo wajenka wadda inda Allah zai buɗe maka ka fahimci ta ina kuɗin ya samu sai ka gode ma Allah da inda Allah ya ije ka sai ka gode ma Allah da inda Allah ya ije ka da haka misali Allah madaukakin sarki daman ya raba rayuwar ƴan adam akwai wanda daman kaddaran Allah shine dukiya ne to dukiya idan ya yi haƙuri za ta zo masa misali ta hanyar da ya kamata in ya gaugawa za ta zo mai ta hanyar da ba a so amma fa sai ya sama eh za ta zo ta hanyar da baya so amma in ka bi tarihin da ba a so din kuma sai ka zane mishi misali wa balal alayhi fi yawm al-akhirah Allah ka kiyaye Allah madaukakin sarki ke cewa qala ma azunnu an tadida qazihi abada wa yake faɗa misali ma a alamu shine azunnu alai shine misali mastaiqantu anna hadha yadidu abada ma'ana wai shi ya sakankance wannan gonan ne kake ce mun zai kare ko kake cewa za a tare kiyama yana gwaka ma dan uwan ka rika ce mun wani wai za mu mutu mutuwa a ina da wannan gonan saboda yadda ta yi kyau ta yi yabanya Allah maɗaukin sarki ke cewa wa ma azunnu ta qa'ima sannan Allah yake ba mu labarin fasiga ijbariya yana faɗan masa cewa kai wannan fa kiyaman ma da kake faɗa fa ni ka ina ganin kawai mu shafa labarin shi ne kaga Allah yana ba mu kissan banu Isra'ila sai gashi tana zuwa a yanzu akwai wani mutum Allah ya kiyaye yana mai da magana ni ina gefe amma maganan ba da ni ke ba yake cewa wai yanzu halin mutane har ya kai wannan sai dan uwan yake ce mishi ne yake faruwa sai ce su wani da wani suke magana wasu manyan mutane ne a kasan nan yace da a zuwa tsorata mu da cewa wani wai kiyama kiyama yace abu ne fata tsiyawa kaga ya je ya dawo wa iyazu billahi ya zama eh wa kage ya ji ya dawo suna ganin wai tatsuniya ne zuwa lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ba komi ke kawo wannan ba saboda Allah ya mabawa basi a cikin yalwansa na duniya yana ganin kaman duk abin da ya sa gaba kamar yadda abin da ya faru da karuna kenan ai kaga karuna lokacin da ya zo dinga ma annabi Musa kuka ya dinga masa kuka yana masa magiya Musa ka tuna zumuncin da ke tsakanin mu ka taimake ni kar ka bar ni cikin talauci tunda kana da Allah Musa ya ce ina maka tsoron akiba ne yace a'a in an bai in Allah da ba damuwa rai Musa ya bashi ismullahi azam yana yi duk abin da ya sa gaba kawai sai wadata arziki arziki ana na ana insha Allah ya ce to Musa ka ce ya kawo zakka sai ce ha ba Musa inna ma utitu ala ilmi indi yace ha wannan ta shafa labari ne yace ba wani Allah ka da ya bani kawai da nayi hikima ne ne haka ne haka kawai kudi ya zo ne ni to za ka ga haka ya faru a zamanin manzon Allah wancan mutumi da ya zo ce manzon Allah ya rasulullahi talaucin nan ya dame ni annabi ce kai hakuri da inda Allah ya ije ka yace ya rasulullah ba zan iya daurewa ba yace ina maka tsoron akiba yace dai a roƙa ne da aka bashi kaga lokacin da zakka ya zo annabi ya aika cewa ya bada zakka sai ce a za a yi mun kwace kenan to da haka misali shi yasa ko yaushe in za ka roƙi Allah abu ka roƙi alkhairi ka roƙi alkhairi ka roƙi abin da zai zama maka sanadiyyar saduwa da Allah lafiya wani bawan Allah babba daga cikin manya a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam almajirai suka ji ina addu'a sai ka dina to Allahumma barik li fi rizqi ba yana to Allahumma arzuqni rizqan kaseeran wasi'an kaza ba a, Allahumma barik li fi rizqi sai suka ce mashi wani wai kai ne yasa ba za ka nemi da yawa ba sai ya musu dariya sai ce wa kana amrullahi kadaran maqdura sai ce tun a cikin cikin mahaifiya na wa kataba bi aka bi bi amr rizqihi ko wa qadarihi wa rizqihi Allah ya riga ya hukunta mun duk abin da zai zo hannuna ba zai karu ba to da haka misali tun kafin Allah ya samar da bawa in ka ganka a wani matsayi dama an hukunta gaske in ka ga wani abu ya zo maka na ni'ima an hukunta gaske idan ka ga wani abu na kishi haka dama an riga an hukunta gaske shi yasa misali afalullahi yubdiha wa la yabtada'uha ma'ana ba wai yanzu ne abin ya faru ba a'a abin daman yana cikin taskantaccen ilimin Allah koyayye yanzu ne munasaban abin ya faru barin ƙara matso kwakwalwar mu da abin da zamu gane Allah madaukin sarki da ya tashi halittar mu rana ɗaya samar da mu amma kowanne da kaddararsa wanda aka kaddarta musu za su mutu ta hanyar shahada da takobi sai Allah ya gaggauta zuwa da su zamanin ma'aiki da zamanin da ake yakoka. Wanda aka rubuta mashi bam zai kashe shi ko bindiga zai kashe shi ko haɗarin moto ne zai yi. Sai Allah ya jinkirta mai zuwa sai da lokacin da Allah ya yi ya bayyanar da waɗannan karafan sannan sai Allah ya bayyanar da shi. Duk wanda aka kaddarta mai sai ya hau jirgin sama sai aka jinkirta masa zuwa sai a zamanin jirgin sama ya wani kuma ya zo a zamanin jirgin sama amma ba kaddarta mai zai hau ba to idan bawa ka fahimci Allah a haka sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya duk abin da ya zo maka sai ka ga abin daga Allah yi ta sai ka amsa in abin da yayi mudabuka da san ranka alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan abin da yake so ya zo sai ce alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat sannan ya nemi wani abu a wajen Allah sai Allah bai zo da abin ba ko kuma ya so wani abu sai abin bai yiwu ba sai ce alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udhu billahi min hali ahlin nar Allah kowane hali na tsinske na nagode amma abin da nake neman tsari Allah kar ka jarabce ni da hali dan wuta wannan misali haka bayi ya kamata su ka kallo yasa nan Allah yake faɗan mana yake cewa ma azunnu sa'atan qa'ima yana cewa wai shi baya zaton wai wannan kiyaman ma za ta tashi sai yake cewa wala irrudu ila rabbi yace in ma yanda ka faɗan gaskiya ne in ma yanda ka faɗan gaskiya ne muka koma wajen Allah to la ajidanna khairan min hamul qalaba ai zan samu abin da yake wannan gonan ai da zan samu ma kaza in yi wanda ka in juya nan in juya nan tare da fa bai da imani yake faɗa haka sai Allah yake cewa qala lahu sahibihi to wannan haka ake son duk mutumin da Allah yake bance shi da wani abu na ilimi ya ga saban Allah a bayyane kuma ya tabbatar ma in ya isar da sako zai amfani ya yi shiru to ya ha'inci ilimi mu kiyaye wannan da kyau duk sanda Allah ya baka wani abu na karatu ka fahimci wani aikin Allah kaga ana saban Allah a bayyane kuma wannan abin ka san shi kuma in ka faɗa za a ji zai amfani kai shiru baka faɗa ba to ka ha'inci ilimi ka ha'inci kanka kuma shi yasa nan wa qala hu saibu wa huwa yahawiru ma'ana ya ruddu alayhi al-jawab dan uwansa yake faɗan masa sanda yake maida masa da magana a kafarta billazi halakaka wannan alifi ne istifhami na tauhidi yanzu kai yayi maka daidai a hankalin hankalinka ka kafirce wa ubangijin da ya halicce ka min turabin ai halaka asalika min turab wa huwa abuka adam ya halicce asalinka shine annabi adamu daga ƙasa summa min nutfatin sannan kai kuma ya halittar da kai ta hanyar nutfa summa sawwaka rajula sannan ya daidaita ka a matsayin ka na mutum lakinna huwa Allah a wani ƙira'an kuma lakinna ana huwa Allah ma'ana lakinna ma'ana kaman tabbatarwa ana ma'ana nunin ko kuma amantu billazi fa'ala zalika lak to allazi fa'ala zalika lak huwa Allah wannan da ya aiwatar maka da haka ya aiwatar da shi a kaina shine Allah raddi shine kuma ubangiji kaga misali bayan ya kawo ya hada nan akwai matsala mai karfi a matsalan aqida da ya kawo uluhiyan Allah ma'ana sabid da kadaitar da shi da bauta sai ya kawo rububiyan ubangiji ma'ana sabid da ya nabbahar da shi duk wannan abin da yake samuwa daga karkashin mamlaka ne na rububiya saboda misali martaba ne guda biyu martaban uluhiyya aikin ta daban martaban rububiyya aikin ta daban an fahimta saboda misali su mudafai ne ila zatin lahi amma misali martabobi ne wadda misali kowanne tana gudana da yadda Allah ya tsara ka wadda suka misali masana Allah sun san irin wannan gwadabe ko wannan bigire Allah yake cewa sai yake cewa wala ishrik bi rabbi ahada da haka bana tara Allah na da wani sa wajen bauta ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فاتى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها هبانا من السماء فتصبح طيرا زرقا أو يتبع ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ولولا إذ ذهلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأثار بي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يسبئ ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا Allah maɗaukin sarki ke cewa walaula izza hadda jannata kai yana ci gaba da bamu labarin halin wannan bawa Allah yana cewa ma'ana wannan laula din nan lifta halili ne ma'ana Allah ina ma a ci izza halka jannatika yayin da ka shiga wannan gonan naka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah sai ka karanta la hau ma sha Allah la quwwata illa billah Imam Malik yana cewa kulli maskanin yidu halifihi فهو الذي ko kuma فهو الذي تسمى janna shine ake kira misali janna shi yasa imam malik almajiran shi suka ruwaito duk sanda zai shiga gidansa sai ya ce ma sha Allah la quwwata illa billah an ruwaito hadisi daga wannan Abu ya alal mawsuli sanadin ya ce zuwa kan Anas amma hadisin la'ifin hadisi ne amma salihun lil istishhad yana cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ma na'ama Allahu ala abdin ni'ima Allah bai ma bawa wata ni'ima daga cikin ni'imomi ba misali imma ya kuna lahu mauludan aw ziyaratin fil rizqi aw misali jadidin min al makkan fa qala ma sha Allah la quwwata illa billah lan yadurruhu ay shay'in illa al maut yake cewa idan Allah ya maka wata ni'ima kamar yanzu a ce ka samu da ka samu haihuwa sai ka ce abin haihuwar sai ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah to Allah ba zai ba da dama a cutar da wannan abin haihuwan ba idan ka samu sabon tufafi ka karanta wannan shi yasa misali kamar yanzu wani ya ce maka ka wani kayi kyau sai ka ce mashi masha Allahu la quwwata saboda zai iya yiwa yana da kambin baka zai iya yiwa yana da kambin baka wata rana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana zaune a majalisar sa ne albarka sai ga sai aka dauko wani sahabi rangaranga bai san halin da yake ciki ba aka zo da shi gaban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam me ya faru ashe abin da ya faru yana wanka ne sai dan uwan shi zai wuce shi dan uwan misali shi kuma yana da kan baka shi ma bai ma san yana da shi ba sai ce ka kaga wannan jikin wannan ba Allah jikin ka zakkau yana faɗa haka sai ya yanke jiki ya faɗi sai ya yanke jiki ya faɗi to wannan yanke jiki da ya faɗi shi ne sai manzo Allah sallallahu ta'ala sallam sai ce a kira wane ne yanke aka kira ne sai ce a zo da shi sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam sai sa shi yayi alwala amma ba normal alwala irin yadda ake yi ba shine aka ji yana cewa alwudu min al'ayn yanda ake yi wanda ake mazargi idan ya wanke hannu ya wanke fuska ya kuskura baki ya maida a cikin ruwa din sai ya wanke gefen mayakinsa ko gefen rigansa gefe gefen hannu in riga ne irin namu in ya wanke gefen hannun nan da nan makama da gefen wando sai a sa ma shi wannan da ke fadin a baki sai a sha zuba mai a jiki zai miƙe da izinin Allah ba yadda mu yanzu zaka ji a ce misali a ce a sallaka mutum ba wannan maguzanci ne eh maguzanci ne abin da sunna ya faɗa shi ne misali wannan tsari din shi yasa ma ake alaihi salatu wa yake faɗa a cikin hadisi tabbatacce to misali ainu yikan kai raƙumi kabari kwanan shi bai kare bai kan kai raƙumi tukunya ina misali al'aina haqqun manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koyar da mu addu'o'i da daman gaske wanda ake da neman tsaron aini daga ciki musamman irin wannan zamani da muke ciki bayan ka tashi ka ga musamman su bayi akalla karanta bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama kafa uku ɗan uwa a rika wannan da kyau insha Allah duk wanda yake wannan kaga wani abu ya same shi na cutarwa to sai dai kuma abin da la muhala eh la muhala in kuma ma ya zo a hakan sai Allah ya kawo maka lifi a ciki to da haka misali shi yasa wannan sai yake cewa a walau la izza hal ta jannata ka kulta ma sha Allah la quwwata illa billah da haka ana so misali idan mutum zai shiga waje ya faɗa la haula wala quwwata illa billah Abu Hurairah ya rawaito da hadisin da Imam Muslim ya fitar daga wajensa manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yake cewa ala adulluka bi kanzil janna bana baka taskan aljanna ba sai ce bala ya rasulullah sai ce huwa qawlu la hawla wala quwwata illa billah fadin la hawla wala quwwata illa billah kanzi ne daga taskokin aljanna sannan kuma manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya faɗa hadisin Imam Ahmad la hawla wala quwwata illa billah tana tunkuɗe ƙofofin bala'i guda ɗari tana tunkuɗe ma bawa bala'i guda ɗari adanaha shi ne alhamdu bakin ciki da damuwa. Da haka misali galibi bawa yayin da ya tsinci kai cikin halin rasin mataimaki bai da kowa to ka je ma Allah da gaskiyar nufi da hadar ko ma'anan la haula wala quwwata kana karantawa ga taimakon Allah ana karantawa a cikin Isra'iliya an ce shi haulu din nan wani mutum ne wanda misali ya fi kowa ƙarfi shi kuma quwwata din nan ai haulu shine wanda ya fi kowa dubara uwa shi kuma shi ne wanda ya fi kowa ƙarfi an ce za waƙi an ya faru ne kakankanin zamanin annabi suleiman alaihi salatu wasa in ya inganta saboda isra'iliya ce kuma abin da yake cikin isra'iliya annabi ya ce mana tahaddisu an bani isra'ila wala haraj amma idza huddista an bani isra'ila fala tusaddiquhu wala tukazzibuhu duka hadisan buhari ne an baka kisan bani isra'ila kakkace ƙarya ne kar kuma kai sauki saurin yarda saboda tabadu da shubuhat ya shiga cikin kisan nasu da daman gaske to ake cewa in ya inganta sai suka zo shi haulu idan ya zo kamar wani abu ya tare musu gaba kamar ko dutse ko wani abu shi haulu zai kawo hikima fikira kaza za ka yi shi kuma kowace sarkin karfi zai sa karfin shi ya kau da abu ko menene an ce wata rana sai suka suka tadda wani dan dutse da bai ta kara karya ba ya tsare musu gaba su kuma ba sa kauce ma abu ne eh ba sa kauce ma abu sai dai su kau da abu da suka zo hauli ya iya ƙurewan ba da hikimansa ya gagara, wasu ya iya ƙarfinsa abin ya gagara, sai Allah ya turo musu tururuwa. Da tururuwa ta zo, sai ta matsa ta matsa ta shiga ƙarƙashin dutse ɗin, a lokaci ne wanda misali Allah yake iya bude ma bayi su zancen dabba in ya ga dama sai take cewa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim haulu da karfin haulu dubaran ka banza ne in ba da Allah ba wata kai ma dubaran ka banza ne in ba da Allah ba da haka yanzu da karfi da dubara ya koma ma Allah wajen Allah shi shi kadai sai ta sa bayan sai ta kauda wannan dutse la ilaha illallah masu kissa suka ce shine sanadiyan imanin waɗannan bayan Allah guda biyu da haka abin da ake so ka halarto da ma'anan ba karantawa da baki ba an fahimta karanta da baki tana da ladan karantawa saboda ko ka san ma'anan shi ko baka san ma'anan sa ba in karanta Allah zai baka wannan ladan na alƙawarin kai zikirin Allah amma tasirin abu to sai da ihdarun niyyati da kuma kudur ta'zim halarto girman ubangijin da kake kira da ko misali halarto ma'anan abin da yake fadawa to ya fi saurin tasiri a wajen kiran Allah da makamantan irin wannan sai yake cewa in tara an aqallu min kamalan wa walada mana duk da kana ganin cewa ni ne ban da dukiya ba ni da yaya fa asara ji sai yake cewa asa shi kuma asa duk inda yazo asa a cikin Qur'ani in ji malaman tafsiri to inda ya shafi Allah ta haƙiƙi a wajen mu ne misali yake da ake sa zato ko tsammani fa'asarar bi an yi ce ne hairan min jannatika sai ce wallahi ya kusata ubangiji na ya bani mafi alkhairi daga ka ba wai sai an je lahira ba tun anan duniya wa yursula alaiha husbanan kai kuma a naka gonan Allah ya sakar mata da wani irin annoba ja'iha to malamai sun fassara husbana ko wanda suka ce saukan wuta daga sama ya kona amfanin bayan ta riga ta goge ta fara zama karmani wasu malamai suka ce husbanan shine Allah ya sako mata ruwa mara gaba ya lallata amfanin gonan duka kuma yana iya faruwa Allah madaukin sarki yake cewa husbanan min as-samai fa tusbiha sa'idan zalaka sai ita gonan naka ta zamo ta zama misali karmani kasa ga baki ɗaya ma abucin karmani kuma hakan ya faru da haka kamar yadda imamu katada yake faɗa ɗan uwa in Allah ya yi maka arziki ya baka wadata to a lokacin abin da ake bukata sun ciyar ma Allah da kai yanzu misali kalla wannan bawan Allah da duk abin da bawa ke nema in dai na arzikin duniya ne da martaban duniya in ba mulki ba ba abin da zai da shi alasan dogo Allah ya sa ya gama lafiya yana cewa yanzu ya kai madin da ba wani abu a duniya da ke burge duk wani abu da ka sani wannan kowa ya san wannan firan da aka yi da shi ya ce ba wani abu a duniya yanzu da yake birge yanzu kawai abin da yake nema shi ne Allah ya sa ya cika da imani shi yasa ma da muka gabatar da kissan nasa muka ce Allah ya haddaka masa amniyan nasa ya sa ya cika da imani wanda misali in ana maganar kuɗi ko misali za a shiga ana gidan alasawa gidan alasawa kuma wannan waƙi'a na wannan ayar Allah sai ya bayyana da zahirinta a wannan zamanin da muke saboda misali kar ka ruɗu da martaba kar ka rutsu da dukiya martaba da yawa yanzu misali duk ofishin da yanzu za ka shiga ka ga hoton buhari nan da wata uku ko hudu mai zuwa ba hoton shi za ga duk ofishin da idan ka je za ga hoton nasir arfa'i to nan da wata uku ko hudu in ka je ba hoton shi za ga ni a wajen ba to duniya haka take hiyar duniya aqallu min al-qalil wa ashiquha azallu min al-qalil taqimu bi sihriha ko qauman wa tuqni aw mutahayyiruna bila dalil akwai wani bawan Allah a kasan Turkiya wannan waqi'an a wannan musiban girgizar kasan ya faru an ce yana da irin manshin manyan gidajen nan sun kai talatin da wani abu yanzu ana lissafi cewa yana cin mawadata ya yi duk abin da ya gama dama da kuɗi a minti goma sha bakwai Allah ya narkar da wannan dukiyar nashi duka ta nufi a ƙasa. Shagargari ya zama sai ya yi baran biredi. Allah ya kawo ta irin girgizan ƙasa wanda irin shi an daɗe ba a irinsa ba. Wanda ya faru tsakanin Turkiya da Siriya. Irin asarar rayukan da aka yi da asarar dukiya da aka yi. Shi kuma a wajen Allah wannan ba komi ba Ba komi ba ne. e kai ne yanzu kake tunanin kare zo kai asara arzikin ka ya kasa shi kuma Allah ga yin bi zati bi an gairi eh yanzu in ya ga dama zai girgiza kasa ya mai da duniyar fako duk abin da kake kanta ya zama ya baje ka bai rage komi a cikin taskokin arzikinsa ba kamar yadda yake faɗa yake cewa da a ce mu mutanenmu da aljanunmu na farkonmu da na ƙarshenmu za mu taru a waje ɗaya mu roƙi Allah abin da muke so ka ƙaddarta a kwakwalwarka yanzu da za ka ce ni abin da nake so Allah shine ka bani kimanin girman layira guda ishirin ka ƙaddarta Allah zai baka kimanin girman lahiran guda 20 a ce kowa a halittun sai roƙi haka kuma Allah ya ba su haka Allah ya ce ai ba komai bane wannan a cikin a cikin taskokin arziki na eh kaga ko ka san ko menene lahira kalla aljanna Allah yana cewa wa ardu haka ardu samawati wal ard to misali aljanna aka ce kalakan aljanna shi ne wanda za a ba shi girman duniya so goma la ilaha illallah kallafa daga mabudan rana zuwa mafaɗin rana daga magari zuwa mashari ko ko minan junubi ilar wannan bangaren za a bashi kimanin ta guda goma wannan shine mafi talaucin yan aljanna to aljannan ya take ya take a girman ta yi to wannan duka ba kawai bane a wajen Allah shi yasa malamai suke cewa wanda suka fahimci Allah suke sha'anin in ka ga yadda suke ma Allah bambadanci su ne ma Allah magiya sai ka ji suna cewa Allah to wannan dai arzikin ka samar da shi ne dan amfani Allah in ka rike ba zai maka komi ba eh duk da sashi malamai suna cewa ko sul adab a cikin irin wannan addu'a amma sashi malamai suna cewa shi Allah abin da ma yake so kenan ka nuna mai ka azzama lamarinsa ka kambama shi ka nuna mishi wadatuwarsa da barin waninsa kuma ka wani tabbatar mai Allah fa nan fa ban da fa kowa in baka yin ba to wa zai mutu na waƙen da manzo Allah yake ba da labari ko kuma aka ba shi labari yake tambayan matansa yana cewa haddisuni bi adabu shay'in ra'aytu kunna misali fil habasha yace ku bani ma labarin abun mamakin da kuka gani a habasha suka ce ya rasulullah wata tsohuwa ne tana zama a wani bukka sai ta je nemo abinci ta dawo sai aka yi wani sarki azzalimi wannan sarki azzalimi ya zo ya fasa bukkan nata ya lallata mata arziki da abin take da shi ya raga da shi tana dawowa ta gani ta ce Allah in ni bana nan aka yi min haka Allah kai ba ka nan ne la ilaha illallah shi yasa duk irin wannan korafi da muke da shi na masu mulki wallahi na gode ne bai kamata mu bata lokacin mu muna zaman dandali muna tattaunawa a kansu ba saboda su abin da Allah ya kaddata za su yi nan sai sun yi ko kada su ko ba su wannan lokutan yana da tsada shagaltu da istighfari shagaltu da tasbihi shagaltu da zikiri ka bari sai dare ya raba ka tashi kai na tuna raka ji ka ce Allah ka ga abin da aka yi ban da kowa sai kai Allah ga ka ga wani nan Allah in ya ci karfi na ne yasa ma ka Allah kai bai ci karfin ka ba ka sa ido ka shiga cikin inda Allah yake cewa la ansurannaki walau ba'da fi ya ce wallahi ko bayan shekara arba'in ne sai na taimake ki ana ciyar da obasanji ake ce mashi bayan ya yi hannun oban ƙasa aka ce me ya ɓata maka ya ce abu ɗaya ɓata maka rai ya ce a shekarar da a satin da ya hannun oba a satin da fardo abu ya rike shi a Legas inda da ne buɗawa za a yi kowa ya ce ya tsaya ya wuce a satin da ya hannun oban ƙasa a satin fardo ya rike shi a Legas yanzu ba wanda zai zo ya mashi salutu ba wanda zai ce akwai wanda ma za su iya ɗaukar motar su kawar sabid da ya wuce to wanda Allah da ke mabayi haka har duniya ya ruɗa mutum na wani yana cewa duniya ko menene a kujerar ne aski yanzu kalla wani abin mamaki da ya faru a jihar Yobe wani bawan Allah shekarar 25 a majalisa haka ne ko yana yaron da ya amsa kujerar a wajensa yana shekara biyar da haihuwa ya je majalisa POS yake yi sana'an POS an ce san da ya fito takarar bai da dubu ishirin ko an ce bai da dubu ishirin nashi shi wanda yake kakaki ne fa na sifika na majalisa da aka ce mashi yaron ya yi fassa yana takara ce da Allah ku barbi da mahaukaci wa zai zaɓe shi Allah Allah abin tsoro ne sai ga yaron ɗan shekara ashirin da biyar sanda ya je majalisa yana shekara biyar yanzu ya kwace kujeran daga hannunsa ga yadda ya faru a Kano ana sauran kwana uku zaɓe ko wani ba Allah Allah ya kashe shi jam'iyya ta yadda da ɗan ke zo ya takara bai sai fas bai taɓa sayan tikiti ba bai buga fasta ba yanzu ya zama ɗan majalisar tarayya to Allah da yake haka a cikin kauni da yake cewa wallahi hazainus samawati wal ard kai da kake da irin wannan Allah har kai tunanin akwai abin da zai gajiyar da shi to abin da ya kamata ka karkada zuciya ka bi gare eh ka bi gare lokacin da Allah yana cewa hal min ta'ibin fa asala kawla Allah ne ke shela wane ne ya tabbatar yayi min ba daidai ba yanzu ya zo waje na da neman gafara ya zo ina Allah Allah in gafarta masa wace da wata damuwan da ya gagara ka zo ina neman ka zan maka to wanda ke da wannan Allah da yawa galibi Allah ne muka sanya mai gajiyawa shi kuma Allah la ya ajizu shay'un fil ardi wala fis sama ba wani abu da yake gajiyar da Allah ko a sama ko a ƙasa shi yasa zaka ji banu Isra'il sai ka ji sun ce ma wai Allah cewa yanzu Allah ka rasa wanda zaka aiko sai mutum ko ko misali kai suna cewa walan mita sa'atan min al-mali ma ko da ake maganar kissar kaluta to irin wannan ga sunan Allah ta addu'a la ta Allah ka ba mu imani na'am أو يبدي ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأويت بثمره فعسى يقلب كفيه على ما أنفق فعسى يقلب كفيه فيها ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبه Allah maɗaukin sarki ke cewa au yusbiha ma wa ghawran falan tastadi alahu talaba wa ufida bi sabarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya qawiyatun ala urusha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada wa lam yakul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira hunalika alwalayatu lillahi alhaq وخير ثوابا وخير عقبا Allah madaukakin sarki yake ci gaba da ba mu labarin wa'azin da dan uwan nan yake maka kaga wannan arziki ya tabbata gare mu al'umma annabi waƙiya ne ya faru kafin zamanin annabi wanda mutanen da suke tsakanin wancan zamanin da wannan zamanin ba sani ba amma mu gashi albarkacin annabi mu ana faɗan mana ana faɗan mana mun keɓanta da wani ilimi Allah yake cewa sai yana ce mashi auyi biha ma'u ha gauran ko kuma ruwan ƙoramin nashi da yake takama da shi za ta zama misali abin kafarwa ya zama na babu ruwan Allah yake cewa falan tasri lahu talaba kuma ta yadda misali zai nema ba tare da an samu ruwan ba duk inda aka haka dan a nemo ruwan ba za a sama ba sai yake cewa wa ufida bi saman to Allah yake cewa sai kuma muka saukar mai da ja'iha din muka saukar mai da musiba din tauhida bi samarihi kalma ne irin wanda laraba ce kamar za ka suna cewa a haza biyadi misali izana hahu an shay'i to shi ma ka tauka sun kawo fi da bisamari ai anzala alaihim bala Allah ya saukar mashi da wannan ja'iha din shine ma'ana Allah ya saukar da wata annoba fa asbaha yuqallibu kaffaihi sai ya zamo yana juya hannunsa shi ma nan kinaya ne ma'ana kinaya ne alal nadani misali wa ta'assufi alal alal ashafarati da bakin cike damuwa a bisa hasaran da ya tsinci kai shi fa azbaha yi kallubu kasai ya alama an fakatiya ya zama yana wawwa yana taba hannu yana inna lillahi yanzu shi kenan da yana tunanin cewa misali ma abi da ma ma azunna an tabi da haza abada yana cewa wannan ba zai kare ba har abada sai gashi yanzu ya kare cikin within short of time na kankanin lokaci yanzu Allah ya karar da shi Allah madaukin sarki yake cewa sai ya ci gaba da cewa a ma'an faƙa wafiya kawiyatin ala urusha Allah ya gididdige amfanin gonan gabaki ɗaya ta lallace tun daga tushenta wai kuli yana cewa ya laita ni lam ushrik bi rabbi ada kai ko ina ma a ce bai ma Allah tarayya da wani sa ba amma misali bayan lokaci jaffal kalam lokacin da lokaci ya ƙure al'ummar manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu Allah yake cewa yusagatir la ahadukum ma lam yugargir dayan ku za a amshi tubansa ma daman bai kai haddin gargara ba duk girman zunubin da bawa yake ma Allah duk girman zunubin da bawa yayi ma Allah kada ya taba zakan Allah ba zai gafarta masa ma daman ba rai ta zo makoshi ba to yayin da rai ta zo makoshi mutum bai nemi gafaran dan Allah ba tsoron abin da zai tadda ya tsaya roki gafara to da haka Allah madaukakin sarki annabi yace ba zai gafarta masa ba sannan hadisi Abu Huraira da manzo Allah sallallahu ta'ala sai ya faɗa wayan Bukhari da Muslim Allah yake cewa ya halarci wata kofa a mahudar rana misali a tun daga ran da Allah ya nufi sama da ƙasa a wannan kofan ta nan ne ake ce mishi misali kofan tuba eh duk tuba ta nan yake zuwa to da haka za a ci gaba da amsan tuba kaga ma'ana nau'i guda biyu ne na rashin amsan tuba da wanda ya zo gargara da wanda ya riski zamanin Aliyu Allah ka kafe mu lokacin. Sani ne lokacin da rana za ta fito ta magarisi zuma ake alayhi salatu wasallam. An saba rana in ta tashi fitowa ta kan fito ta nan ne, amma in ta fito ranar sai ta fito ta magare. Kuma saboda shagaltuwa malamai ma'abuta zurfin fikira suka ce wannan tudowar ranar suna da yakinin za ta fito na irin lokacin zamani irin wannan. an fahimci kiman da suka fito a zamanin irin wannan saboda zamani ne yanzu da abubuwan da ke ɗauke hankalin mutane ba sa lura da tasarrifatil aqwal yayi yawa akwai wanda za ga cewa idan ya rike waya yana chatting yakan manta ma sallar azhur yayi da yawan mutane haka da sauransu ko kuma idan ya shiga ɗaki ya kunna fitilla a ya kunna majiji majijinsa ya sa cin mai kyau yakan mance da lokacin sallah ni din nan na taba shiga gidan wani bawan Allah Abuja wai ya mance da sallolin wasu lokuta da daman ga dan kankanin yanki gurin tarayya ta yanka ta bashi shine lokaci yana cewa man boundary permission ya mance da sallan kwana biyar la ilaha illallah saboda dan kankanin abin da Allah ya yanko na wanda baka kai kuda duniyar gabaki ɗaya ba ta kai cikin kuda ba to balantana arzikin Najeriya da bai kai komai a wajen Allah ba an yanko an bashi to manzo Allah yake cewa wannan lokacin da zai zo ma mutane sai ranar wai ta fito fa bai mu hankalin mutane duk bai kalla ba sai ta zo tsakiyar sama sai a farka a ya aka yi rana ta fito ta nan to mu'mine ne hankalin su zai dawo jikin sai su fara tuba kafin ta koma amma wanda Allah ya jarabta da taɗiya ba za su tuna ba sai ranar ta koma sai ta zo tsakiyar sa Allah ya ce mata ta dawo to idan ta dawo za ta fada ka ji wani garram duk abin da ke duniya sai ya mutu to lokacin sai bayan ta koma kuma shagalallu masu asara karan zai dawo da suwa ya tusu amma lokacin ta riga ta fada to daga lokacin duk abin da bawaye iman ma shi ta wanda sanda ta riga ta koma ta koma yana da imani falillahi alhamdu to daga lokacin ba zai taba tabewa ba har abada wanda kuma sanda ta koma bai imani ba Allah ba zai amshi tubansa ba. To daga lokacin kuma Allah zai kawo ta iska duk raguwar mumine za a ɗauki numfashin shi ne inda manzo Allah haka jina faɗa a hadisi Imam Ahmad la taqumu dunya hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah sai an daina zikirin Allah gaba ɗaya a bayan ƙasa to daga lokacin kiyama ta fara shirin zuwa da haka malamai suna cewa ko a wani siga yanzu kaga kiyama ta tashi ba abin mamaki saboda azabin manyan misalai da annabi ya faɗa ne kawai ba su bayyana ba amma duk wani abu na misali da manzon Allah zai faɗa a matsayin alaman tashin kiyama to babu wanda ya rage babba ma daga ciki ya matso da zuciyar mu mana annabi yana cewa bi istu ana wasa ta hatai annabi ya haɗa hannunsa sabbaha a nan zan ci jaran ɗan uwa idan za ka faɗa sabbahan manzon Allah karka ce sabbaba eh ma'anan sabbaba matsi wacce ne yawan zagi mubalaga ne na asabbu to shi ko manzo Allah ya ce ma bu istila ana sallallahu alaihi wasallam shi hadisi zaka suna cewa faqar ne bi sabbaha sabbaha ake cewa ya tsin manzo Allah ne yawan tasbihi mustaqim min as-sabh ne yawan tasbihi to da ka uwa a gyara wannan manzo Allah sai ya gwama wannan yatsa nasa masu albarka yace bu istila wa sa'atu ka hatai yace a haka muka zo tare tashin kiyama ya kira wani sahabi ke cewa wani ba na faɗa maka tashin kiyama ba sai ce ya rasulullah ce to alama na farko duk sanda kaji an ce na kwanta dama to shine alama mafi girma babba da ke nuna ma kiyama ta kusa tashi Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah yake cewa wai kula ya laita ni lam ushrik bi rabbi ada wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah yanzu ina rundunan naki ina jama'an naki ina yayan naki ya ba su hana annoban zuwa gonan ba ba za su iya ba Allah madaukakin sarki cewa ma kana muntasira ai da mun shi din ai ba zai zama abin taimako ba kuma ba za ma mu taimake shi ba hunalikal walayatu lillahi alhaq to nan kuma an yi intifati a wajen malaman balaga ma'ana ana maganar lahira an koma lahira ai saboda shi din da mutumin kirkin da mutumin banza ina za su koma ranar kiyama to sai Allah ya ce hunalika a wancananka gida da gida biyu ne a wajen ko wuta ko aljanna to alwulayatu kaga misali walaya an karanta walaya an karanta wilaya wanda suka karanta misali walaya shine misali a jibintar lamuran bayi wanda suka karanta wilaya shine sarautar Allah duka misali ma'anansu ya bayu a ka'idar larabci hunalika alwalayatu lillahi alhaq shi ma an karanta alhaq da misali da sukun wannan misali yanayin ilti'ami ne nazarce sai zo da kasara sannan an karanta hunayatu lillahi alhaqqu to in an karanta misali haqqu zai zama misali a haqqu din nan zai zama misali sifa ne na shi wilaya din amma in ya zo da kasara zai zama misali sifa ne na shi ubangiji Allah in ya zo misali da sukun shine yake cewa hunayatu lillahi alhaq huwa khairu sawaban ai misali shi Allah ko ko misali sawabul akhirah huwa khairu sawaban da aka misali shi sawaban nan zai zama masdari ne to idan ya zama masdari sai ya zama an kaddarta shi ai a sawabul ahirati huwa khairu sawaban kaga sakamakon lahira shine mafi alkhairin lada wa khairu uquba shine ko mafi alkhairin karshe Allah ka ba mu kyakkyawan karshe alhamdulillah wassalamu ala rasulillah